ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقول الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ديغا وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai wanda watan Ramadana shine wata na tara a cikin watannin musulunci yayin da daidai da shida ga watan biyar shekara 2019 a wannan masallaci Masjidul Imam al-Bukhari da ke nan bakin gadar Alu a cikin wannan layi na Shehu Abdullahi dan fodiyo road a cikin wannan gari na sakwata birnin shehu allah ya ji kan shehu allah ya masa rahama a daidai wannan lokaci allah ya sake ara mana lokaci ya zagayo da mu wannan shekara ɗin kamar yadda muka gabatar da bayanai da yamma cewa isowar kowanne daga cikinmu ya sadu zuwa ga wannan wata ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wata'ala da yake wa bayansa mun sani cewa bara a daidai wannan lokaci akwai bayan Allah da dama da su aka yi azumin bara amma gashi Allah ya kaddara na bana ba za a yi da su ba abu ne mai sauki a wajen Allah ko dai mai magana ko wanda ke saurare daga shekara ta sake zagayowa mutum ya bar wannan doron duniya din da aka kowanne daga cikinmu kwanakin da yake da shi a rayuwarsa kwanaki uku ne akwai jiya idan ta riga ta wuce babu wani mahaluki da yake da iko idawo da ita akwai gobe ba tabbas don ba wanda yake da tabbasin zai je goben sannan akwai yau ita ce kawai dan adam yake da ita don haka ya zamanto duk lokacin da Allah ya ara maka dama ta kai aikin da ya kamata kakkace sai gobe sai jibi sai shekara mai zuwa da goban da jibin da shekara mai zuwa abubuwa ne da babu tabbas zan ba a hannunka suke ba a ƙarƙashin wannan akwai rashe-rashe da aka yi tun daga ita mahaifiyar babban malaminmu shi dr mansur allah ya ƙare shi da lafiya allah ya jikanta allah ya mata rahama Allah ya sa ta huta inda ta tafi Allah subhanahu wata'ala ya sa ta fi inda ta bari abinda ta yi na aiki mai kyau Allah ya ninninka mata wanda aka yi na kusakure kuma Allah ya abuwa ya kaura kai iyafiya abinda kuma ta bari na zuri'a a bayanta Allah ya musu albarka sannan kwanan nan akwai malam bello birnin kebi ranar juma'a shi ma mahaifinsa Allah ya masa rasuwa bayan hatsari Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta shi ma sannan akwai dan uwa malam Ibrahim Khalil malam Ibrahim Khalil nayi magana ko da yamma cewa dan uwa yana hudurin wannan majalisin da daddare sannan yana hudurin majalisin mu da yamma yayi karatu a jami'an musulunci ta Madina sannan yayi karatu a Malaysia yana daga cikin yan uwa da suke halartar majalisunmu don ƙarfafan mu ba wai don bai san karatun addini ba amma Allah subhanahu wata'ala ya kaddara kun ga shekara ta zagayo babu shi abu ne mai sauki shekara ta sake zagayowa sai kaga sai dai yadda hali na sha buga misali ne ce a Kaduna dan uwa malam Bello al-Adamawi Allah ya ji kansa an yi shekarun da za ku ga ko dai rufewa ko budewa zai zo mana wajen tafsiri mu ma za mu je masa yau ga shi an keto shekarun da wannan damar ta yi taso ya zo mana mu mu je masa babu don an zagayo zagayen da rayuwar ta riga ta zo ƙarshe ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wanda suka rasu Allah ya ji kansu mu kuma Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe wannan shi ne abinda za mu faɗa a muƙaddimar wannan karatu a shekarar da ta gabata muna cikin tafsirin suratul nisa'i kuma mun tsaya a aya ta ɗari da ɗaya ne wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun akramaka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا Allah ta'ala ya ce wa idza darabtum idan kuka yi tafiya fil ardi a cikin ƙasa dan yada addinin Allah ko kasuwanci falaysa alaikum junahun babu laifi akan ku an tafsuru min as-salati ku taqaita sallah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru idan kuna jin tsoron wato kisa daga kafare na bagatatan Allah ya ce innal kafirina su kafare kanu sun kasance lakum gare ku aduwan mubina makiya ne gare ku kuma iyayyarsu a bayyane suke ba sa ɓoye muku ita inda Allah subhanahu wa ta'ala a watan shekarar mun yi dogon bayani akan wasu gaɓoɓi na wannan ayar domin mun ɗauki fitila mun faɗi ma'anoninta da ta zo da shi a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala a wannan karan ba za mu shiga wannan babin ba malamai sun faɗi cewa wannan ayar da Allah ya ce وإذا ضربتم في الأرض من يمغنا من شيء إذا ضرب يدو القرآن يدو دفي to yana nufin tafiya a doron ƙasa ko dai ta yada addini ko tafiya ta ainihin wato kasuwanci sai mutum ya kowa ya saurari lakcet da na yi bayan na dawo daga sudan na yi akan abin da ya shafi tafiya mabudin ilimi na kawo duk wani fi'ili da yake da alaƙa da wannan da siru da makamantansu da kuma bambancinsu wajen ma'ana. Tunan haka sai malamai suka ce, idan an ce alƙasuru a yare na luga shi ne taƙaita abu, dama fi'ili ne wanda yake daga ƙasura ya ƙasuru alƙasuru shi ne taƙaita abu. Amma a wajen malamai idan sun ce ƙasarun sallah shi ne an tasirar salatu arruba'iyya. sallah mai raka'a hudu ta dawo raka'a ta ne fi safar raka'a biyu a hali na tafiya sawa'un fi halatil khawfi aw fi halatil amni a halin tsoro ko a halin zaman lafiya sallah mai raka'a hudu ta dawo biyu wannan shi ake ce masa ainihin wato kasar sannan malamai suka ce ita wannan sallah ta kasaru an shar'anta ta ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hijira da shekara hudu sannan dalilan da suka dogara da shi wajen shar'anta sallah ta kasaru ita ce wannan ayar da alarama ya karanta yanzu sannan kuma abin da ya tabbata daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo cikin littafin al-mustaba min as-sunan wato as-sunan as-sughra na al-imam an-nasa'i wanda ya rasu hijira shekara 303 ya kawo kitabu asir salati fi safari littafin da ke magana akan takaita sallah a cikin tafiya ya kawo hadisi mai lamba ta 1433 sannan sai al-imamu muslim shi ma ya kawo babu salatil musafirina wa qasriha babin da ke magana akan sallar matafi da kuma kasarin sallar daga abi ya ala ابن أمية قال يكي قلت لعمر بن الخطاب ناتي عمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تكسروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس أي إن متاني سرقا سنسا ما أمنتي شيكما ألا يتي إن خفتم دم لا أشق بدين أثر فقال سيكي تيما سأجبت مما أجبت منه ya ce wallahi na yi mamaki irin abin da kai ma kake mamaki a kansa وسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم amma ni da mamaki ya kama ni ina da babban mai gidan da duk abin da ita so na yadda shi zai iya warware matsala sai na koma sai na tambaye shi akan wannan faqala sai yake cewa sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum sadaka ce wadda Allah ya akan ku fasbalu sadaqatahu da haka ku karbi sadakarsa ibnu umar yana faɗa Allah ya ƙara musu yadda shi da mahaifinsa yana cewa sahibtun nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa kana la yazidu fi safar ala rak'atayn na abokanci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai zamanto baya ƙarawa akan raka'a biyu a halin tafiya sannan haka abubakar sannan haka umar sannan haka ainihin wato usman babban malami sheikh muhammad amir shangidi a littafin shi adwa'ul bayani fi idahil qur'an bil qur'an da yazo kan wannan matsalar sai yake cewa qala ba'dul ulama'i sashin wasu malamai sun ce al-muradu bil qasr fi qawlihi an tafsuru fi hadhihi al-aya abinda ake nufi da qasru a cikin wannan ayar asru kaifiyati halakan miyatiha wato takaita sallah ta hanyar sifarta a rage wani abu ba ta hanyar rako'inta ba a rage wani abu sai ce wa ma'ana qasriha shine kaifiyatiha an yajuza fiha min al-umuri ma la yajuzu fi salati al-amn ko fi salati al-amn shine ya halatta a cikin wannan sallah a yi ta cikin wannan yanayi abinda idan ana cikin zaman lafiya bai halatta ba sai ya ce ka an yi salliya ba a zuhun ma'al imami raka'atan wahida kamar sashen su ya salla tare da liman raka'a ɗaya wa ya ƙifil imamu liman ya tsaya hatta ya a ciyar ba'adul asar sai sashe sun zo wa yi salliya ma'ahumar raka'atul ukura wasu ya salla tare da su raka'a ta daban ya ce wa ka salatihim kamar sallar da masu imani ke yi ima'an rijalan wa rukubanan wa gaira mutawajjihina ila al-qibla kaman sallar da mutum zai ta hanyar ishara ko yana tafiya ko yana kan abin hawa ba tare da ya fuskanci al-qibla ba yace fa kullu hada min qasr kayfiyatiha da haka dukkan wannan yana daga cikin takaita sallah amma ana nufin sifar sallar ba adadin rakabo'in sallar ba sai yace wa yadullu ala anna al-murada hadha al-qasr هو هذا القصر من كيفيتها yana nuni abinda ake nufi da asalin sallah shine kaifiyar ta ba rage rako'in ba sai ya ce Allah madaukakin sarki yayi bayani karara a ayat da za ta zo gaba wacce alaran ma zai karanta ta wa ila kunta fihim fa aqamta lahum as-salah har zuwa karshe sannan da fadin Allah madaukakin sarki a suratul baqara da yake cewa fa in kuntum farijalan aw rukbana sai ya ce wa yaziduhu idahan zai ƙara fitowa fili annahu qala huna a ƙarshen ayin yace fa idat ma'anan fa aqimus salata wa qala fi ayatil baqara fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun sai yace li anna ma'anahu fa idza amintum fa atimmu kayfiyataha in kun samu aminci to ku ci ka kaifiyar yadda sallar take da ruku'i da sujjada wa jami'i ma yalzama fiha mimma yata'azzar waqt al-khawf da duk wani abu da ba zai yiwu ba a lokacin da ake cikin tsoro da haka sai yake cewa ala hadha tafsiri alladhi dalla lahu al-qur'an akan wannan tafsirin da al-qur'ani ya nuni akan sa sai yace fa shart al-khawf sharadin tsoro fi qawlihi in kuntum an yatinakum alladhina kafaru mu'tabarun ay wa in takhafu wa in lam takhafu minhu in ba ku ji tsoron su ba an yaftinakum fala taksuru min kayfiyatiha to ba za ku takaita sifar sallar ba bal sallu ala akmalil hayati yace za ku yi sallah akan mafi kamalar cika kama sarraha bihi fi qawlihi fa idza ma'anantum kamar yadda Allah ya fito da shi fili yace idan kuka samu natsuwa fa aqimus salata to yayi maganganu dogaye khulasatul qawl abin da yake so ya ce shine asarun sallah ya kasu gida biyu akwai takaita sallah wajen abin da ya shafi sifarta sannan akwai takaita sallah wajen abin da ya shafi adadin rako'insa da haka shi yana gani wannan ayar takaita sallah da malamai suka dogara da shi ana magana akan sifar sallar ne ba adadin raka'o'inta ba kamar yadda wasu ayoyin suka yi bayani yace amma duk da bai korewa hadisi sun zo sun tabbata hadisan da suka zo su suka tabbatar da kasarin sallah ta bangaren rage adadin raka'o'in ita kuma aya ta tabbatar da kasarin sallah ta bangaren rage kaifiyar sallar idan an samu kai cikin yanayi na yaƙi ko a yi ta ana tafiya ko akan abin hawa da makamantan irin wannan wannan shine maganar da yake so ya ainihin wato faɗa akan wannan matsala da da haka yake ta fal ayatul karima dallat ala mashru'iyyatil qasr fi halatil khawf wa dallat al ahadith ala mashru'iyyatihi fi halatay al khawf wal amn hadisai kuma suka zo suka yi nuni cewa za a iya yin ƙasar على مشروعيته في حالتي الخوف والأرض akan hadisai sun shar'anta cewa za a yi ƙasarin sallah a hali na tsoro da kuma ainihin wato hali na aminci ya zo cikin ma'alimul tanzil na al-imam al-bagawi da ya kawo wannan ayan sai ya ce ilam ka sani anna qasar as-salati fi safari taqaita sallah a halin tafiya sai ya ce jaiz ya halatta bi ijma'il umma واختلفوا في جواز الاتمام sai malamai suka yi saɓani idan ka samu kanka a cikin halin tafiya shin ya halatta ka cika sallah ko ko a'a dole ne ƙasar za ka yi fa za a ba aktsaruhum ila anna al-qasara wajib mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa idan ka samu kanka a halin tafiya to lalle yin ƙasarun shine wajibi ba cika sallah ba cikin masu wannan ra'ayin daga cikin malamai akwai Umar dan Khattab akwai Ali bin Abi Talib akwai Ibn Umar sannan akwai Jabir sannan akwai Abdullah dan Abbas sannan akwai al-Imam Hasan al-Basri sannan akwai Umar bin Abdul Aziz sannan akwai Qatada sannan wa huwa qawlu Malik ita ce maganar al-Imam Malik da kuma ashabur ra'ayi dukkansu sun dogara da abin da aka ruwaito ga nan Aisha ne ta ce wato as-salatu awwalu ma furidat raka'atayn farkon abin da aka fara farlantawa akan sallah raka'a biyu fa ufa uqirrat salatu as-safri wa utimmat salatu al-hadri sai aka tabbatar da sallar tafiya sai aka cika sallar zaman gida wa dhahaba qaumun ila jawaz al-itmami wasu malamai kuma suka tafi akan cewa a'a idan ka samu akan ka halin tafiya to ya halatta ka cika sallah din ita ce magana Usman dan Affan Usman sayyidina Usman sannan ita ce magana Sa'ad bin Abi Waqqas sannan ita ce magana al-Imam Shafi'i yace in sha'a atamma wa in sha'a qasara yace amma wal qasru afdal in ka ga dama ka cika sallah in ka ga dama kai qasru ya ce amma ƙasar shi ya fi wannan yana daga cikin matsaloli kusan guda goma sha biyar da al'imam ibn al'arabi ya kawo a littafinsa al'awasin mil al'awasin wanda masu aƙidan zagin sahabban manzan Allah suke tuhuma sai da Usman da shi cewa dan me zai dinga cika sallah a halin tafiya ya saba wa sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da amma sun manta cewa malaman da suka ce su suna ganin ba dole bane kuma hujjarsu tana cikin wannan aya a ta ibn rabah daga nana aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda qala take ce kullu zalika qad fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallama tace duka wannan annabi yayi yayi kasarun sallah sannan wa atamma ya cika al-imam al'imam al-bagawi da ya gama sai ya ce wa zahirin ƙur'ani idan muka kalli zahirin ƙur'ani ya dullu yana nuni ala anna haza ya dullu ala haza yana nuni akan wannan cewa ya halatta mutum yi cika sallah ya ce li'annahu ƙala saboda Allah ya faɗa ya ce fa laisa alaikum junahun an tafsuru min salati duk ko inda ya zo fa laisa alaikum junahun a ƙur'ani to abu ne da Allah yake nuna cewa idan kai wannan abun ya halatta babu laifi wannan ita ce hujjarsu sannan walamsu la junaha inna ma yusta'malu fil rukhas la fi ma yakunu hatman suka ce wannan lafazin ana amfani da shi akan abin da yake zama wato rukusa ne ba abin da ya zama dole ba da haka suka ce fa zahirul ayati yujibu anna al-asr la yajuz illa inda al-khawfi sannan zahirin ayar yana nuna cewa kaman sallah ai kasarin ta bai halatta ba sai a halin tsoro sannan al'amarin ba haka bane inna ma nazalat al-ayatu ala ghalib asfar an-nabi sallallahu alaihi wasallam aya ta sauka ne ta yi la'akari da mafi yawancin tafiye-tafiyen da annabi yake yi a wannan lokacin wa aktaruha lam yakun an khawfil adu mafi yawanci a wannan lokacin ba ta kubuta halin da duk annabi zai fita ko ya je ya dawo wato a hali ne na koyaushe matsiya na jiran daku za su iya kawo masa farmaki shi yasa Allah ya ce falaisa alaikum junahun an tafsuru min salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru idan kuna jin tsoron kafare kada su fitine ku da haka malamai suka ce wal qasru ja'idun fi sabr fi halil amni qasr ya halatta a halin da ake zaune lafiya inda ammatu ahlul ilmi a wajen gabaki ɗaya ma'abuta ilimi da kuma dalilai akan wannan to ba ma so wa'annan masail ne wanda suke da alaka da littattafan fiqh amma malamai sun faɗi cewa a wajen sallar ƙasar tana da sharaɗi dole na farko a samu niyya na biyu a samu masafatu safar zangon da za a yi tafiya sannan na uku a samu alkhuruj min imrani baldatihi mutum ya fita daga garin da yake sannan na hudu a samu sharadi wajen yin niyyar kasarin a kowace irin sallah sannan wajen da ake fara yin kasaru malamai duka duk sai da suka yi magana daga ina ya kamata mutum ya fara yin ainihin wato ƙasar da aka sukan ci yabda ulmusafiru alƙasar idan fara ƙabiyutan misir in ka rabu da garo gidajen garin da kake suka ce to daga nan mutum zai fara yin ƙasar sannan sallolin da ake musu ƙasar salloli ne guda ainihin wato uku da sallar la'asar sai sallar azahar sai sallar isha'i amma sallar magariba da sallar asuba wa'annan ba a yi musu ainihin wato kasar jamaluddin jamaluddin abdulrahman bin ali bin muhammad ibn al-jauzi ya kawo a littafin shizadul masir fi ilmin tafsir yake cewa inna ma ya juzu lil musafiri alqas ya halatta ga matafiyin kasar idan kana safaruhu mubahan idan tafiyarsa ta halacci wannan da shi ne al'imamu maliku ya faɗa domin akwai wanda suke ganin idan tafiya ta saɓan Allah ce mutum ya tashi daga nan garin ya tafi wani gari amma alkawari suka yi da wata mata za su haɗa a garin kuma abin da zai yi zina zai yi da ita to tun da tafiyarsa ta saɓan Allah ne ya halatta a wannan tafiyar ta zuwa da dawaye ƙasar ko bai halatta ba akwai malaman da suka ce duk tafiyar da take ta saɓo ne to bai halatta a yi mata ainihin wato kasar wannan ita ce maganar al'imamu shafi'i da abu hanifa suka ce ya juzu lahul a kasar fi safarin ma'asiya su kuma suka ce ya halatta a tafiya ta saban Allah mutum ya kasar domin saban bai kayan masa da rangwamen da Allah subhanahu wata'ala ya masa ba da kuma tsawon wani lokaci za a ci gaba da yin kasar daga wannan muhallin shi littattafai ne na ainihin wato fiƙo sai a koma can don kuwa sai su wasu ainihin wato bayani to shi yasa Allah madaukakin sarki sai yake cewa in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubin lalle kafirai sun kasance gare ku makiya ne mabayyana al-imamu fakhruddin razi ya faɗa yace wal ma'ana annal adawata alhasilata adawa tabbatacciya bainakum wa bainal kafirin qadimatun tsakanin ku da kafirin tintintini take yace wal ana qad azhartum a yanzu kun bayyanar da khilafahum fid dini abin da ya saba musu a addini wasdadat adawatuhum da ka sai kiyayyar ku da su sai ta karu dama can duk wani makiyin Allah tsakanin kai da shi kiyayyar tana nan lokacin da ka kama addini ka rike to sai ya fito da kuma kiyayyar safili a kanka shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wannan a gurare da dama cewa innahum in yadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idan abada in suka samu dama akan ku kore su dauki matakin kisa ko kuma sai sun mayar da kukan addinin da su suke kai kuma da zaran ka saki addinin musulunci ka kama wani addini to har abada kuma ba za ka rabota ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye sai ya ce wa bi sababi shiddatil adawati saboda tsananin adawa ne a qamu ala muharabatikum suka tsayu akan sai sun yaƙe ku wa qasdi itlafikum in qadaru da kuma manufar sai sun lalata duk wani abu da kuke da iko akan shi in sun ka samu dama fa in talat salatukum idan kuka yi sallah mai tsawo to farabbama wajadul fursata to so da yawa za su iya samun dama fi qatlikum wajen yaqakku yace fa ala hada rakhastu lakum fi qasr salati to akan wannan ne Allah ya wa mutane rangwame wajen su takaita sallah wa inna ma qala aduwan wa lam yaqul aada wa lam yaqul aadaan Allah ya ce aduwan bai ce aada ba لأن العدو يستوي فيه الواحد والجمع domin kalmar adu a ada da ɗaya da jam'i duk suna yin daidai kamar yadda annabi ibrahim ya faɗa ya ce fa'innahum aduwwul li illa rabbul alamin duk abin da kuke bautawa makiyana ne ba zan bautawa kowa ba sai Allah ubangijin ainihin wato talibai wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa akan wannan aya to kaga har akan sallah Allah yana faɗawa musulmi su yi taka tsantsan sallah ma idan suna yi za iya mamaya a yi musu kwaf ɗaya to ya kake tsammani kuma al'ummar musulmi ta zo ta shagaltu ta yi watsi da addinin ta zama addini ba shi bane a gabanta ba za ta samu matsala ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu ji aya ta gaba وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون فيميلون عليكم ميلة واحدة فلا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا Allah ya ce wa idza kunta fihim idan kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kasance a cikin su fa aqamta lahumus salata zaka tsayar musu da sallah faltaqum ta'ifatu to a samu wata jama'a minhum daga cikin su ma aka tana tare da kai wal ya'khudhu sirqi aslihatahum makamusu fa idza sajadu idan suka yi sujjada falyakunu min wara'ikum to waɗanda suke rike da ainihin wato makaman su kasance a bayan ku wal ta'ati ta'ifatun ukhra wata jama'a ta zo lam yusallu wanda ba su yi sallah ba fal yusallu ma'aka su yi sallah tare da kai wal ya'khudhu hidrahum sannan su rikita ka dan wa aslihatahum da makamansu Allah ya ce waddal ladina kafaru kafirai suna gori law takfuluna ina ma za ku rafkana an aslihatikum dangane da barin daukar makamanku wa amti'atikum da kayanku fa yamiluna alaikum mailatan wahida sai su karkata akan ku karkata daya wajen kawo muku hari wala junaha alaikum babu laifi akan ku in kana bikum adan in ya kasance akwai ainihin wato cuta tattare da ku min matsarin na ruwan sama aw kuntum marda ko ba ku da lafiya an tad'u aslihatakum ku ajiye makamanku Allah ya ƙara maimaita ya ce wa khudhu hidrakum ku riƙita ka tsantsan inna allaha a'adda lil kafirin Allah yayi tattali ga kafirai azaban muhina azaba ta wulakanci Allah ka tsare mu da wulakanci malamai suka ce wannan ayar da Allah ya ce wa idza kunta fihim in ka kasance a cikin su ana nufin cewa wa idza kunta fihim ya Muhammad hadiran idan kai annabi Muhammad ka kasance kana halatta a cikin su sahabbai din dan haka fihim sai zamanto wa antum takhafuna al'adu alhali su suna jin tsoron makiya sai Allah ya ce fa amta lahumus salata to ka tsayar musu da sallah wa hadha jiriyun wannan ya gudanu akan al'ada ta alqur'ani ta yi magana da ayi magana da annabi amma ana nufin ainihin wato al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka sai Allah madaukakin sarki yace faltaqul da'ifatun minhu a samu wata jama'a daga cikin su da haka faltaqul da'ifatun minhum ma'aka a samu wata jama'a daga cikin su tare da kai sannan a samu wata jama'a ta yi jinkiri jama'ar da ta yi jinkiri ba su yi sallah tare da annabi ba to a lokacin sai zamanto waliya akhudhu aslihatahum su za su ɗauki ainihin wato makami shi ne ai at-ta'ifa allati qamat ma'aka jama'ar da take tsaye tare da kai fa idza sajadu idan suka ainihin wato yi sujjada anan wajen sujjada da ma'anan sallu idan suka yi sallah to fal yakunu min wara'ikum to sai su kasance ita jama'ar da bata yi sallah ba a bayanku shine ya arsuna ila an taksuru salata suna tsaro har sai kun taƙaita sallah وتذهب هذه الطائفة تحرس ita wannan ɗai ɓangaren na jama'a sai ta tafi sai ta ci gaba da yin ainihin wato tsaro shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yake cewa wato fal yakunu min wara'ikum wal tata ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu ma'ak jama'ar da ba su yi sallah ba sai su yi sallah ainihin wato tare da kai da haka sai yake cewa wal ya'khudhu hidrahum su riƙi takatsantsan wa aslihatahum da makamansu Allah madaukakin sarki yake cewa waddal ladina kafaru idan qumtum ila salati kafirai suna guri idan kuka miƙe za ku tafi sallah an aslihatihim an aslihatikum wa amti'atikum fa yamiluna alaykum mailatan wahida bi an yahmilu alaykum ta yadda za su kawo muku farmaki wa ya'khudhukum su kama ku wa hadha illatul amri bi akhdhi silahi wannan shine dalilin da yasa Allah madaukakin sarki yace a dauki makami a wannan lokacin to sai Allah yake cewa wala junaha alaikum in kana bikum azam min matsari malamai suka ce fala tahmiluha wa hadha yufidu ijaba hamliha inda adami al-udhr babu laifi idan ba ku dauke ta ba a wani wato babu laifi wala junaha alaikum in kana bikum adam min matsalin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum idan akwai hali na ainihin wato cuta ta ruwan sama ko rashin lafiya a wannan lokacin ba laifi idan kun ajiye ainihin wato makami a wannan lokacin to sannan sai Allah ya ƙara maimaita ya ce wa khudhu hidrakum ku riƙita ka tsantsan innal kafir inna Allah adda lil kafirina azaban muhina Allah ya yi tattalin azaba ta wulaƙanci dangane da kafirai ya tabbata daga maliku daga yazid bin ruman an salim bin kuwatin an man sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama da ɗaya daga cikin wanda suka yi talla tare da annabi yau ma zatar riƙa'i salatar khaufi ranar zatar riƙa'i sallar tsoro cewa an na ƙa'ifatan wata jama'a saffat ma'ahu da za a yi sallah sai ta zo ta yi sahu tare da annabi wa saffat ta'ifatun wujah al'adu sai aka samu wata jama'a ta yi sahu tana fuskantar makiya da aka samu ɗaya jama'an ta yi sahu tare da annabi sannan ga kuma sahu ɗaya yana fuskantar makiya fa salla billati ma'ahu raka'atan sai annabi ya salla tare da wanda ke tare da shi raka'a ɗaya thumma sabata qa'iman sannan sai annabi ya tabbata a tsaye fa atimmu li anfusihim wa'anda suke tare da shi wanda ya ja shi suka yi sahu da ya miƙe sai su suka cika raka'a ɗaya kowa da kanshi sun mansarafu sannan sai suka juya sannan wasafu wuja al'adu sai su kuma suka yi sahu suna fuskantar makiya waja a tatta'ifatul ukura ita wannan jama'ar ta farko da ita ta ɗauki makami ba ta yi sallah ba fa sallah bihim raka'atul lati baqiyat sai ta yi sallah raka'a ɗaya da ya rage tare da annabi thumma sabata jalisan sannan sai annabi ya zauna wa atimmu li anfusihim sai suka miƙe annabi yana zaune sai kowa ya cika mu kansa raka a daya sun masallama bihim sannan sai annabi ya musu sallama qala maliku maliku yake cewa zalika ahsanu ma sami'tu fi salati al-khawf wannan shine mafi kyawun abin da naji a cikin sallah ta ainihin wato tsoro to malamai suna maganar cewa hadisan da suka zo akan salatul khawf da yanayin su da bambance bambancen su ya kai ruwaya ta kai wajen shida akan salatul khawfi da ku duba ku gani akan abin da ya shafi matsala fa ta sallah a hali a irin wannan fa ana tunani za a kawo hari amma ga yadda Allah madaukakin sarki ya tsara cewa sai an yi sallar a haka shi yasa zamu ga a shari'ar musulunci mutum bi ita yawa uzuri ko mutumin da ya manta ko ya bacci amma kana lafiya lau haka kawai ba abin da ya shafe ka mutum ya ki tashi ya sallah inda Allah zai ma mutum usiri ya bar sallah to da wanda ke cikin wannan halin na tsoro da rigima da yaƙi da ya kamata shi ya haƙura ya bar ainihin wato sallah Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu da haka malamai sun yi maganganu akan abin da ya shafi wannan aya dangane da abin da ya shafi taka tsantsan da abin da ya shafi harka ta wanda yake ba musulmi bane kafirai ne muna kallon yadda yanzu aka taso mu addinin musulunci a duniya a gida da kuma wajen gida din wata fitanar ana kunno ta a gida amma ka san ba ta gida bace akwai wanda suke cinno ta daga waje kuma daga ƙarshe idan ka tattara sakamakon sai kaga waɗanda ake yaƙan ana yaƙan su ne dan addinin su su kuma wanda ake yaƙa dan addini maimakon su gane cewa ba su da wani gata su yi addini su dawo su riƙe shi in za su mutu a kan shi su mutu kamar yadda Allah ya yi kira ya ce ya yi wallazi na amanu taƙullaha haƙƙa tuƙatihi wa la tamutunna illa wa antum kada wanda ya kuskure ya mutu ba a kan wannan tafarki na musulunci ba to ka mutu a kan shi amma ina ana samun matsaloli nan da can nan da can kamar yadda mawaƙi yake cewa laƙad asma'ata launa dai ta hayyan amma walakin la hayata liman tunani wanda kake kira inda yana da rai ka jiyar da shi sai dai matsalar wanda kake kira ba shi da rai wannan ita ce matsalar da ake ainihin wato samu Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imani ya tsare mana mutuncin mu kuma galibin abubuwan da ke faruwa a Najeriya da wasu wajaje yanzu kwanan nan wani ya bugo min waya daga misira ya ce wata mata ta zo ta yi gabatar da wani barnamish da larabci kun dai san abin da ke faruwa na matsalar kidnapping din nan da ake amma ta je ta yi bayani a misira da larabci cewa an samu wasu mutane hausa fulani a arewacin najeriya sun kakkafa abubuwa banda kai hari ga kiristoci ba abin da suke shaida aka yi matata a misira mazauna misira yan najeriya daga ƙarshe ana bibiyar ita ina ta samu wannan sos ɗin nata na labari har ta zo take faɗa daga pentagon daga ina ne daga ina ne manyan ƙasashen da ake ganin cewa suna da ruwa da tsaki a harkar tsaro to binciken da aka yi yanzu a najeriya sun gane cewa a duk ƙabilun najeriya a binciken da suka yi babu ƙabilar da take da population na adadi mai yawa wanda ake samun musulmi a cikinta kamar musulmi waɗanda ake kira hausa fulani to duk koyar da za su in dai suna so su karya addinin musulunci idan ba su kawo matsala ba wajen blaming ɗin abin da ya shafi ita wannan al'umma da ake ce mata hausa fulani to babu yadda za a yi su ci nasara wajen bata addinin musulunci a najeriya shi yasa za ku gaiwa a ƙirƙiri wannan da sunan kaza jibi a ƙirƙiri wannan da sunan kaza gata a ƙirƙiri wannan da sunan kaza haka ake su kuma masu kidnapping din nan ba wanda ya taba cewa addini yake kuma balma hasali musibar akan yan uwansu musulmi take karewa amma gashi tan an je an ce wai an zo an kaba wai ana yakar suwa ne kaza kaza kaza kaza da makamantansu saboda ana so a janyo hankalin mutanen duniya su dawo kan wannan kadiyar da sunan cewa masu yinta addini ne yasa su bayan kuma ba ruwan addini da abin da suke Allah madaukakin sarki ya dare mu aya ta gaba yace fa idan qadaytumus salata فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا
Allah ya ce fa'ida ƙaraitu musalati idan kuka gama sallah, fadkurullah ku ambaci Allah kiyaman a tsaye wa ƙo'udin sannan ku ambaci Allah a zaune, sannan wa ala junubikum a kan sasanninku, fa'idat ma'anantum idan kuka samu natsuwa fa a ƙimar salata ku tsaye da sallah, inna salata lallai ita sallah kanat ta kasance alal mu'minina akan masu imani kitaban abun wajabtawa ce mawukutun wacce kuma aka sanya mata ainihin wato lokacin da za a yi ta malamai sun ce fa'ida ƙadaitumus salata a nan wajen da ma'anan fa'ida faraktun min salatar saufi idan kuka gama daga sallar tsoro sannan ƙada a ƙur'ani a istilahinsa yana zuwa ne da ma'anar gama abu ko cika abu idan kaga an kawo ƙada'u da ma'anar ramuwa to wannan istilahi ne na malaman fiqh amma in yazo a qur'ani yana zuwa da ma'anan gama abu ko cika abu shi yasa anan wajen Allah yace fa idza qadaytumus salata da ma'anan fa idza faragtum min salatil khawf idan kuka gama sallar tsoro kamar yadda yace fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra da haka nan shi ma da ma'anan idan an gama kamar yadda yace ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay sai yace zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun sai yace fa idza qudiya fa idza qudiyatus salatu idan an gama sallah wato wannan shine ma'anar da yake zuwa da shi a cikin ainihin wato alqur'ani malaman balaga sun faɗa cewa anan wajen da Allah yace fa idza qadaytumus salata fihi a cikinsa akwai itlaqil am an yi itlaqil am amma wa iradatul khas ana nufin khas ne suka ce domin abinda ake nufi da fa idza qadaytumus salata ba kowace sallah ake nufi ba ana nufin idan kuka gama sallah ta tsoro sai zaman to an yi itlaqin sallah amma ba kowace sallah ake ainihin wato nufi ba to shi yasa nan da Allah ya ce fa idza qadaytumus salata sai ya ce fazkurullah ku ambaci Allah subhanahu wa ta'ala malamai sun yi magana guda biyu akan wajen fazkurullah shi ne annahu azzikiru lillahi fi ghairi salati zikirin da ake ma Allah subhanahu wa ta'ala ba a cikin sallah ba wannan ita ce maganan abdullahi dan abbas da yawa daga cikin malamai shine tasbihi da takbiri sannan da godiya da kuma yin ainihin wato addu'a wasu malamai suka ce shine wato ita kanta sallan shine fa idza qalaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan da haka suka ce fadhkurullaha da ma'anan sallah qiyaman wa qu'udan saboda ma'anar da yazo na salluqa qiyaman kai sallah a tsaye fa in lam tastati fa in lam tastati in ba za ku iya yin sallah a tsaye ba to fa qu'udan sai ku yi sallah a zaune idan ba za ku iya yin sallah a zaune ba fa ala junubikum sai ku yi sallah akan sasannin ku wannan ita ce maganan Abdullahi dan Mas'ud wanda yi to da haka mun shayin bayani ba so ɗaya ba cewa idan aya ta zo a babin tafsiri tana ɗaukar ma'ana biyu uku hudu biyar duka ma'anonin ba masu cin karo da juna ba ne ya halatta a fassara littafin Allah subhanahu wa ta'ala da shi da haka zai iya zarkwar cewa zikirin da ake yi bayan sallar sannan zai iya ɗaukan ita kanta sallar ga mutumin da yake wato ba zai iya yin ta ba lafiyar salau zai iya yin ta sai zaman to fuskurullah alkiyama sai sallar a tsaye wanda ba zai iya yi a tsaye ba yana da lalura sai sallar a zaune wanda ba zai iya a zaune ba a kwance a yanayin da ya samu kansa sai sallar a zaune shi yasa ibnu ashur a cikin littafinsa at-tahrir wa tanwir da ya kawo wannan matsalar sai ya ce wa zahiru min qawlihi fa idza qalaytumus salata abinda ke bayyane na faɗin Allah fa idza qalaytumus salata yace fadhkurullaha da Allah yace yace annal murada min adh-dhikr huna an-nawafil sune nafil fili aw dhikrul lisani ko har zik ambatan Allah da harshe yace ka tasbihi wa tahmidi faqad kanu fil amni idan mutane suna cikin aminci sukan yajlisuna sukan zauna ila an yafragu min at-tasbih wa nahwi har sai sun gama tasbihi da makamancin wannan farakkasa lahum hina al-khawf sai Allah in rangwame a hannun tsoro an yadhkurullah ala kulli halin akan kowane irin hali mutane suka samu kansu su ambaci Allah yace wal muradu al-qiyam wal qud wal kawn ala al-junub kama ما كان من ذلك في أحوال الحرب لا لأجل الاستراحة shine abin da ya kasance a hali na yaƙi ba wai saboda ainihin wato abin da ya shafi hoto ba sai Allah ya ce fa'idat ma'anantum malamai suka ce da Allah ya ce fa'idat ma'anantum idan kuka samu natsuwa shine raja'atum ila manazirikum kuka dawo gidajenku sannan tsoron da kuke ji ya tafi Allah ka raba mu da tsoro Allah ka zaunar da ƙasashen lafiya shi ya sa malar tsoro musifa ne bahaushe ya yi gaskiya da ya ce wahala mai sa a kwana bayan surika eh wata rana ɗan uwa malam nasiri malam samin nasiri ibrahim lokacin ana tashe-tashen bama-baman nan ina cikin karatu ya zo wucewa ta hanyar da zai bibiyo an tattare to kawai sai ya biyo ta wajen masallacin matasa sai ya hango ni ina karatu sai ya fakin ɗin motarsa na farko dai motar gata da duhuwa ba a ganin wanda ke ciki ya yi fakin ɗinta ya tsallaku to mafi yawancin mutanen da ke wajen kuma ba su san shi ba kuma da ya tashi shigowa kawai sai don faro kaina ina karatu ina bayani sai na fahimci duk ba wallahi mutane ba ta ni suke yi ba sai da ya zauna tukunna na yi bayani na ce to wannan shine wane wane wane daga waje kada yake da aka gama karatu wurin ci a aka rama kalla lokacin da ya shigo masallacin nan billahi allazi in kaje da ciki na ya wani murda Allah madaukakin sarki ya raba mana tsoro to wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa idan an samu natsuwa Allah kan natsar da ƙasashen mu Allah ka sa a samu na natsuwa yanzu nan Niger sai ga mutumin da yake rayuwa a nan kai da kake rayuwa a nan sai ka ga in ya hau hanya ko yana kwance a gida ya fi ka tabbas Allah ya kiyaye to wannan shine malamai suka ce idan raja'tum ila manazilikum in kuka dawo gidajen ku tsoro ya tafi da haka a cikin abin da ya shafi natsuwan nan sun yi maganin cewa annahu ruzu ila alwatan an safar idan kuka dawo daga tafiya kuka dawo kasashen ku ita ce maganan Hassan da Mujahid da Qatada wasu malamai suka ce shine annahu al-amnu ba'da al-khawfi shine tsoro bayan aminci ita ce maganar Siddi da al-Imam Sujad da Abi Suleiman ad-Dimashqi to idan aka dawo in an fita daga hali na tsoro shi yasa a wajen tsoron da Allah ya tashi bai ce zai jarrabe mu da shi duka ba cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi zan jarrabe ku da wani abu na tsoro ba duka ba dan in aka sako tsoron duka to shikenan matsala ta riga ta lalace ka kalli ji yadda sahabbai suke girmama umarnin manzan Allah wanda inda yana da rai ya kalle sai ya ce masa su ɗauko masallacin nan sai dai su ce mai in sun ɗauko ina za su aji amma mustahil ne ba sa jin annabi zai ce a ɗauko masallacin masallacin ba zai ɗauko ba amma ran da aka zo yaƙin ahzab da annabi ya kalli cincirin dan kafirin da suka taso ya ga ba za a iya bugawa da su ai gaba da gaba ba ina mu shawarar ya za a yi salman al-faris ya ce mu wannan rigimar in ta taso ga yadda muke muna yin gina mu haƙi ramuka ta yadda ba za a iya haurawa a shiga garuruwanmu ba annabi ya karɓi shawararsa aka zo aka haƙa rami a wajen haƙa ramin da za su kare kansu kar a zo a kawo musu hari sai da suka yi awa saba'in da wani abu ba wanda ya ci abinci kai kana nan kana cewa su wayannan mutanen munafikai ne azumin ma yana ma mutane wahala wani ɗazu da ya sha ya ce wallahi in ba Allah ba daga wanda ya sai sace tun daga tun daga fitowar rana a ce a asuwa har rana ta faɗi ba su sake cin wani abu wallahi ya ce wallahi in ba Allah bai ga wannan mahalukin ba to a wannan yanayin ne Allah maɗaukakin sarki ya ce musu ijja'ukum min fawqikum ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون الله يتي هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا kai ka san an samu matsala ko shi yasa akwai wanda in annabi ya miƙe ya cewa zai je yi kaza yana da aljanna an gama amma wallahi ranar sai da annabi ya cewa zai je cikin mutanen can izo min da labari kaza yana da aljanna ba wanda iya motsa saboda an shiga bala'i an shiga tsoro Allah ka raba mu da tsoro Allah ka kawar da tsoro a kasashen mu Allah ka kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankunan mu dan tsarkin sunayensa kuma wannan wata na Ramadana yana daga cikin wata kamar yadda muka ja hankalin mutane mun yadda wallahi addu'a tana da tasiri gurin gyaruwar komai sau da haka mu koma zuwa ga Allah mu yi addu'o'i wannan bala'in Allah ya janye mana su Allah ka zaunar da mu lafiya don tsarkin sunayensa da haka fadkurullaha ku ambaci Allah kiyamun wa qu'udan wa ala junubikum fa idat ma'anantum idan kuka samu natsuwa fa aqimus salata ku tsaye da ainihin wato sallah inna salata ita sallah kanat alal mu'mini ta kasance akan mu'mini kitaban abin wajabtawa mawqutan kuma wacce aka sanya mata ainihin wato lokaci shine malamai suka ce mafrudan ma'luman fi safar wal hadari wato an farlanta ta sannan mawqutan an santa a halin tafiya da zaman gida da haka in a halin tafiya ne sallah uku ana yin kasaru ana yin azhar da la'asar da isha'i a halin zaman gida kuma ana cika su ba a yin ainihin wato kasaru sannan wanda yake zaune a zaman gida zai ainihin wato cika su ana nuna lokaci ya yi malaman balaga suna faɗa ƙarƙashin wannan jumlar cewa inna salata kanin al-mu'mina kitabun maquta cewa fihi itnab a ciki akwai abin da suke ce masa itnab ta kararin lafzi as-sala saboda an maimaita lafazin sallah tambihan ala fadliha abin da yasa Allah ya maimaita sallar yace fa idza qadaytumus salata fa'idat ma'anantun fa'aƙimus salata inna salata don a nuna maka girmanta ne shi yasa aka maimaita sallar hasu uku a cikin ayar sannan abu na ƙarshe wato Allah madaukakin sarki zakar fi hadhihi al-ayatil karima anna as-salata kanat wato walam tazal 'ala al-mu'mini kitaban ay shay'an maktuban abun wajabtawa alaihim wajiban hatman mawqutan ay lahu awqatun yajibu bi dukhulaha yana da lokaci da ya zama dole da lokacin yayi kowace sallah a tashi a yi ta amma anan Allah madaukakin sarki wato bai yi nuni ba zuwa ga waɗannan lokutan sai a cikin suratul isra'i sai ya faɗi cewa aqimis salata liduluki shamsi ila gasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhura sai ya faɗi waɗancan lokuta na ainihin wato ita sallah din to ana nuna cewa lokaci yayi za mu yi kokari mu tsaya a nan gobe za mu shiga kuma wala tahinu fi ibtiga'il qaw kada ku yi rauni wajen neman mutanen labari ya zo mu wani ma'aikacin jami'a mun yi magana da shi halin da yan uwanmu musulmi suke fuskanta a jami'o'i yanda suna karatu akwai lalacewa akwai sangarci sai ka ga yaro wani ma dan babban mutum ne a ɗauke shi a kai shi jami'a don ya karatu sai ka ga ya lalace da shaye-shaye sai ka ga wayar da ifi ƙarfinta ya je saboda ya shaƙwa ya sato yin mutane daga ƙarshe sai ka ga ya lalace ba zai iya mai ba ba zai iya karatun ba sai ka ga wa'anda yake ba musulmi ba saboda sun taho makarantar da wahala ba gata haka suke fuskantar wahala su daure sai sun yi karatu yanzu kwanan nan wani ya faɗa ya ce akwai 'ya'yan arna suna zuwa aiki biyu musulmi ɗaya arna ya ce amma wallahi ba yadda zai be su haka yake koya ma wannan ɗayan aiki ya ce yana da kishi yana so innan yaran su yi aikin ya ce ba za su zo ba sai karfe goma sha ɗaya shi kuma annan zai zo tun karfe bakwai sannan ba za su zo kullum ba sai sun ga dama zuwa shi kuma zai zo kullum ya ce wallahi haka yana ji yana kallo ba yadda zai yi haka yake koya mai aiki to rashin manufa a rayuwa ba karamin matsala ba ne allah ka tsare mu za mu yi ƙoƙari mu tsaya a nan ba mu sani ba shi babban malamin namu mutane ku haƙuri in yana da wasu kalimatu da zai ilka'insu sai ilka'insu zuwa ga mutane allah ka sa muna daga cikin wanda za a yanta a wannan watan abin da za mu yi na ibada allah ka sa zama karɓaɓɓu ne laifuffukan da muka taho da su cikin wannan watan Allah ka sa madaukakin sarki iyafin wanda su ya gafarta mana Allah ka tsare mu ka tsare imanin mu ka tsare mutuncin mu shugabanni da aka zaba wayanda suke kai nauyin da aka dora musu na al'umma tun daga kan gwamna da duk wani mutum mai matsayi Allah ka ba su ikon saukewa kamar yadda muka faɗa cewa idan mutum yana neman mukami ne yake dan siyasa amma da ya ci to yanzu ba dan siyasa bane shi shugaba ne da wanda ya zaɓe shi da wanda bai zaɓe shi ba kowa akwai haƙƙi a kan shi shugabanci nauyi ne ga wanda ya san nauyinsa da aka wannan nauyi da aka jibga musu muna roƙon Allah ya musu jagoranci wajen sauke nauyin al'umman nan don tsarkin sunayensa Allah ka zaunar da ƙasashen mu lafiya wanda suke da hannu wajen waɗannan rigingimin sun hana ƙasar nan zaman lafiya idan masu shiriwa ne Allah ka shirye su idan ba za su shiri ba to abin da suke shirewa na shari Allah ka nomayar da shi kansu kuma Allah ka ajiye ƙarfin ƙudurarka a kansu Allah kada ka sa su bar duniya sai ka ajiye ayarka a kansu don tsarkin sunayensa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a barin tashi ko saboda kodin
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نازو شدي فارون تفسيري اليوم kuma alhamdulillah Allah ya samu fara kuma mun kammala cikin aminci yadda muka fara wannan azumi lafiya muna roƙon Allah ya kammala mana shi lafiya yadda Allah ya nuna mana shi muna da isasshiyar lafiya da kuzari da himma na ibada Allah ya sa mu dage haka na har ƙarshen sa abin da zan ja hankali takaitacce ne shine cewa wannan watan dai ba shaidan sai dai wasu shaidanun kansu ne za ka in kaga ka kasa cin moriyarsa to laifinka ne kada ka dora ma kowa laifi so da yawa akan fara harkar ibada da himma daga baya sai ce rauni don haka mutum ya yi azma abinda zai taimaka maka shine kai tsari da zattun daga farkon azumi har ƙarshensa kana da wani tsayayyar kalanda wanda kanka kake tafiya idan tafsirin dare ne kake halarta labudda lalle duk kowane hali ka tabbata ka halarce shi idan akwai wani hizbi na alkur'ani da kake karantawa a wani lokaci daga cikin lokuta ila bayan tafsirin marice kafin faduwar rana ila daga tashin kasaho kafin fara sallar asuba ila bayan sallar asuba ila kafin ka fita kasuwa ila bayan dawowarka ila tsakanin azhar da lasa wannan wuridin da kasa ya zama dimun matuƙa ba za ka saba masa ba sannan akwai wani aikin sadaka ko wani aiki na alkhairi da ka sha ta kanka shi ma ka fara shi kai ya zan kowace rana da abin da ta zo da shi domin in aka yi haka zuciyarka ita za ta zama maka shaidani ta karkace ka ta halaka don haka yau mun fara rana ta ɗaya ya kamata ka yi analysis ɗin kanka yau me na yi izo nawa na karanta awa nawa na bayan wajen sauraron tafsiri minti nawa na yi a wurin sallar tarawih sannan nawa na kashe wurin yin sadaka ko ciyar da mutane da sauransu sai ka tsara wa kanka daga nan zuwa ƙarshen wata idan kai haka insha Allah za ka fito da moriya mai yawa nikan ta yawan maimaita labarin wani bature da ya ji za a yi promo saboda ina kallon ba wani promo a rayuwar da ya kai ramadan ya ji za a yi promo na wani kamfani da ya cika shekara 60 suka ce idan an zo bikin cika shekara 60 za a yi ƙuri'a mutum ɗaya wanda bai ci ƙuri'ar za a ba shi minti ɗaya da rabi sakar casa'in ya shiga cikin super store nasu duk abin da yake so ya ɗauka to da ranar ta zo sai ya ba wa kowa mamaki ya ɗebi dukiya wadda ta tada hankalin mutane su kansu masu jami'an kamfanin su yi mamaki sai yan jarida suka kewaye shi suka ce ya aka yi ya samu ne ce ai tunan da aka fara sanar promo ɗin nan shi ya ajiye a ransa zai shiga wannan caca kuma zai ce saboda sai ka aje wasu kuɗi ka shiga sannan mutum ɗaya ne zai ci ya ce shi ya aje maransa zai ci ya ce saboda haka kwanansa arba'in yana zagaye su kaso ɗin nan yana binciken ina ya fi kusa da ƙofa ina kaya masu tsada suka fi ina marasa nauyi a cikin wannan sakar casa'in ɗin ya ɗauko diamond ya ɗauko gold ya ɗauko abubuwa waɗanda world abin nan fan miliyan uku na ingila wato naira miliyan ɗari da hamsin ko fiye da haka kun ga ashe in ka san kana da kuromu me za ka yi shiri za ka yi masa to wani zunubi shiri ta kare mashi ko cikin watan amma duk da haka abin da yake so zama na da jadawali na ayyukan lada da ayyukan alkhairi da muke kada mu kasa za ka wanda ya fara zuwa tasiri ya ci gaba duk wanda ya fara ciyar da wasu bayan Allah yana da abin haka nan ya ci gaba duk wanda ya tsara wani zikiri ko karatun Qur'ani da safe ko ƙarshen dare ko bayan la'asar to ya dage a kai wanda ko bai tsara komai ba to daga dare ne ya tsara saboda kowane wuni kowane dare na ramadan ninkin ba ninkin darare da yinnai wai da ba na ramadan ba Allah ta'ala da gangan ya bamu wannan wata saboda ya take ta shekaru duk rayuwar mu ba ko mu shekara ɗari in kai su ba su abin da aka bai da amfani al'ummomi na baya suna ɗaruruwan shekaru sai ka ce to ku da baku da shekaru da yawa bari a baku ranaku masu albarka to in duk da haka kai kwancinka da rana gajiya da dare ka ci ka koshi ka yi kibis kaga kenan baka amfana da lokacin ba sai ka ƙara rayuwarka baka samu alherin da Allah ya tara dama masu wato kuzari a cikin wannan watan ba na roƙon Allah ɗauke sarki ya amintar da mu zaune da ƙasar mu lafiya ya kare mu daga fitinu da musibu wannan watan Allah ka ba mu ikon dagewa cikin sa domin mu kwanci kanmu daga wannan hukuma da ubangiji ka saukar mana ta kidnapping da bandits masu tare mutane da yan fashi da masu isku mutane har gidajensu suna musu ta'addanci ubangiji ka ba mu ikon dagewa mu roƙe ka yadda muka saba yi kuma ka karɓa mana ibadun mu kuma Allah ka karɓa mu gaba ɗaya wanda suka zo daga wasu garuruwa don su amfanar da mu su malam kenan Allah ya daurar da su garin mu lafiya ya ba su aminci a ciki ya maida mana su lafiya Allah yadda ka gwada mana farko na Ramadan ka gwada mana ƙarshen sa lafiya ka sa abin da zamu yi ka zama karɓaɓɓe وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك